يأتي رحمه الله فالقشين باب, باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها حديثنا نبير يأتي عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أنه قال يأتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا لا تسوون صفوفكم يأتي للي lalle za ku daidaita sahunku sahu na sallah lalle za ku daidaita sahunku aula yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah ya sanya sabani tsakanin huskokinku mana tsakaninku yana wannan me yake gwada yana gwada daidaita sahu wajabtin daidaita sahu saboda sakamakon da yake aiharwa abu ne wanda wajibi ne a bar shi kenan yin shi wajibi ne shine zukatan musulmi su kasance su kasance tare da abin da zai kawo sabani na zukatan musulmi kenan abu ne wanda bai halitta ba sannan kuma wannan yana gwada cewa abin da ke abin da ke kamar na zahiri zahiri yana da tasiri ga batini saboda kaga wannan sahu ne dalilin wannan abin daidaita sahun sai tasiri a cikin a cikin zukatanku idan kuka daidaita sahunku sai Allah ubangiji ya sa zukatanku kuma su bi juna kamar yadda gangar jikinku ta bi juna wannan kuma yana daga cikin abubuwa waɗanda yau muke da matsala a tattare da su akwai wanda baya son a kusance shi in ya kawo tafi ɗin shi ya sa sai ya ware ƙawahun shi kuma da san kowa ya taɓa tafi da san wani ya ɗora ƙawashi a kan tafi ɗin shi sannan kuma ba san wani ya kusanci ƙawashi sai ya cika tafi ɗin ka gani wannan bai kamata kamata a ce mutane in sun tsaya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sahu kamar yadda mala'iku suke sahu wajen gaban abun mahaliccin su eh kuma daga cikin wannan ya kamata hallo mu san yadda ake tsaye da sahu galibin yanzu abin da muke shine wannan yatsun mu su zo daidai yatsun mu to kai da kanka sawara ya wannan a ce yaro ne karami ko mutum ne mai karamar kafa kai kuma kana da babbar kafa yatsun ku suka abin ga eske za ku gangar jikin ku za ta zo daidai amma in kuka sa wannan wannan abin ga sayan ido sayan kaha suka liku da juna kaga gangar jikin za ta kasance za ta kasance tare haka ko wanda yake wanda yake sa zama da kujera ya kamata ya mura'at na kasancewa tare da masu sahu shin wannan tsayuwa yake ko kuma azamne yake gaba daya in azamne yake yayin da lokacin da in suka in suka sujada za su zo daidai in kuma yana tsayuwa ne ya zamna sai yanda lokacin da ya tashi yana daidai da mutane ba yana gabansu ba ko yana yana bayansu ba yana wannan abun ga sayin wannan idanun wannan kafa su ne wanda idan aka muka hada su za mu samu za mu samu sahunmu ya kasance ya kasance daidai ba ba yatsu ba don galibi duka yatsu ne ake ake kokarin su zo daidai eh sai ka gangan jikin wannan tana gaba wannan tana baya ba su zo daidai ba idan kawai yaggo shi ya kamata eh duka mutane za su zo daidai eh shi yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi yana ga wannan abin da trekin ma da ake duka bid'a ne tun da zamanin Annabi ana iya ana iya sa igiya ai akwai igiya ko Sheikhul Islam yana cewa dai abin da ana iya yin shi a zamanin Annabi Annabi ya bar shi to yin shi bid'a ne amma abin da ba iya yin shi ba ta yawa wannan shi abin ga saboda shi ba a iya yin shi ne ana iya sa wannan akwai igiya zamanin annabi ko babu kamar yanzu tabzin ka dauka a zamanin annabi iccen ne babu ko kuma zaren ne babu to yanzu wannan a sa wannan me yake suna igiya daga can a janyo ta ta je can a zamanin annabi ana iya ta ko ba iya yin ta to annabi ya barta ya ce kawai ku diba samun kau abin ga ko wannan ku daidaita su kenan mu tsaya akan wancan na farko a cikin shi alkhairi yake wa fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya ta muslim kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita sahun mu hatta ka annama yusawwi bainal qidah kai ka ce yana daidaitawa ne tsakanin wannan wannan me yake suna qidah wannan mashi tsakanin mashi alaikun salam masuka abin ga sai sun zo daidai wa daida hatta idan ra'a anna qad aqalna an har sai lokacin da ya ga lalle mun iya mun iya tsaye da sahunmu sun makaraja yawan sai wata ran ya huto bayan yana ganin ta yanzu shi kenan kalas sun iya tsaye da sahu fa kama hatta kada an yukabbira sai ya zo tsaya har ya kusa ya kabbara takbiratul ihram Allahu akbar fara'a rajulan badiyan sadrahu sai ga wani mutum kirjin shi ya shigo gaba kaga kirjin shi yace tana yawa kawahon shi shi wa eh kawahon shi sai ya zo da abin ga in ya tsune yanzu mutum nawa ne idan aka abin ga kirjin shi yana gaba wannan kuma yana baya da annabi ya ga kirjin shi ya shiga gaba qala ibadallah ta ya ku bayan Allah la tusawwunna sufufakum ya wallahi za ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah ya sanya huskokin ku su saba mana zakatan ku ya kasance ba ku fahimtar juna kullun cikin sabani kuke eh ko cikin al'amura ana son abun da mutane su kasance dama shi ba masallacin ba ba cikin masallacin wannan yana tasiri ne cikin al'amuran ku na lahira da na duniya ku yi ta saɓani ku ka samun taufiq asadis ta hadisi na shidda wannan duka mi yake guda baban abun ga baban riko da sunna ta annabi alaihi salatu wassalam da cewa dukkan alkhairi yana cikin ta ni yanda kake tsammanin cewa abun ga akwai wani alkhairi can a cikin wata hanya daban babu alkhairi alkhairi yana cikin sunna annabi alaihi salatu wasallam da abin da ya saba wa sunna babu alkhairi a cikin shi alaikum eh shi ya kamata ya shi liman in ya san da mutane suna wannan sun iya kamar yana nan annabi alaihi salam da farko abun ga daidai da yake abun ga yake shiga sai ya daidaita sahu yanzu da yaga sun iya da yazo bai bai matsa ma kan shi haka ba tunda ya san da sun iya yana cikin wanda zai kabbara ne sai yaga guda kirjin shi a hoto kenan a ran nan bai daidaita sahun ba eh kenan an san da mutane sun iya liman sai ya ce abun istau ku daidaita sahunku tarasu da abubuwan da lafazan da suka aka ruwaito shi kenan mutane sai su sai su wannan saboda yanzu kai yanzu kamar kamar kaba liman ya ce sai ya shiga sau ai ka sallah guda kwana nawa zai yana yana gyara saurinta amma akwai wanda suke cewa su sallah suka ce ya ba su ya ba su
ya kaga duka wannan jahilci ne akwai wanda naga shi kuma in aka tada ikama akwai wani wanda ya tada ikama shi yake bin sahu duka sai ya abun shi liman yana nan sai sanan ya ida sai ya je shiga wannan din shi sai ya shiga gurin liman liman sai ya gaba kaga duka wannan mukhalafat ne na shari'a tarasu eh yeah.
aka samu mutum na mutum da ya saki shi ko kuma ba shi da mace ba da ya yi shi wa
ai mutane ma tsakanin suna iya siya wannan mutum ya ga wani abun ga- ya daidaita shi Eh, amma ba a ɗau mutum ba a ce wannan shine eh, shine ai- ai- aikin shi kenan sannan kuma daga cikin akhta wani lokaci ne ake zantan tsaye da sau bayan ta da iqama eh za ka ga wasu wai dan su ba sa son daga an an yi da iqama ba sa son magana eh annabi yana cewa istau tarasa fa inna taswiyatu sufuf min kamal as-salah sallu salatan muwaddi' su ba- abu- suna kin in aka ce an aka ta da ikama a wannan shi yasa tun kahin tun kahin ai ikama ake daidaita sama wannan duka shi ma mukhalafa ne eh bayan an an yi da ikama a lokacin ake tsaye da ta- ake daidaita sahu sahu eh alaikum salam kamar ana abin da muke ta abin tsakanin mutane kamar cikin masallaci kana kusa da kai liman shi yana can ya shagalta ta galibi sahun harko ne kamar yanzu cikin madauka kaba wanda wanda dubunnan dubunnan sahu ne kaga wani mutum ya shiga gaba baka ce a nauyin liman ne abin ga shi kenan kai kuma ba za ka abin tunda kaga munkar kenan kana gyara munkar ke wannan man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi kenan ka- na kusa da kai tun da kaga yayi yayi muhalafa sai ka wannan kin shi amma ka shiga kai ka rika bin sahu kana gyaggyarawa shine shine bai wannan ba ba aikin ka bane ba kamar bayanin da ya yi kuma zamanin annabi aka fi cikin safai wasu ana su kuma da an tada da kama su sai su shiga tsayewa a ba gaskiya ne. a ba wannan anna- annab da kanshi yake wannan yake gyara sahun shi Mm, yake gyara musu sahun su نتي السادس نشدة أنا أبي موسى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل تي وني وني جدا مدينة يا توي ما سجدا سناتي ددري فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنه وقت ذاك با منزل عليه الصلاة والسلام لابارن قال إن هذه النار عدو لكم sai wannan wutar da kuke gani makiyarku ce fa'iza nimtum fa'atfi'uha ankum fa'atfi'uha ankum idan kuka idan za ku yi barci fa'iza nimtum nan idan kuka so ku- kuna son ku yi barci fa'atfi'uha ankum ku kashe wuta ka ku kwanta tare da wuta Eh. yana lokacin da mutum zai kwanta sunna shine ya kashe wuta Eh, ko ko da wuta ta ta lantarki ce ya kashe yahi yace asabi anhu daga abu da abu Musa al-Ashari annahu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mathala ma ba'athani Allah bihi min al-huda yace kwatankwacin abinda Allah ya turo ni da shi na shiriya wal ilm da ilimi kamathali ghaithin yace tamkar tamkar ruwa ne ruwa ne wanda ya sabka asaba ardan eh, ruwan nan kenan wahayin shine aka kwan- kwatanta da da ruwa kamar yadda ruwa yake sabka akan ƙasa ya raya ƙasa aka shi ma wa- wannan wahayi yake sauka akan zukata ya rayar da su asaba ardan wanda ya haɗi kan ya samu abun ga ƙasa wa kanat minha ta'ifatun tayyiba sai kasance akwai ƙasa wadda take mai kyau wadda take turbuwa ce mai kyau eh, qabilatil ma wadda take karɓa wannan ruwan fa ambatatil kala bayan ta sha wannan ruwan sai ta yin itatuwa wannan itatuwa su wannan su- su tsira akai wal ushub da wannan eh, ciyawa alkatir ma- mai yawa wanda ake amfani da shi dabbobi da mutane duka suna amfani da da abin da ke hutuwa akan wannan kasan mai kyau wa kana minha ajadib akwai kuma wanda shi kuma hako ne amsakatil ma wanda ya rike ya rike wannan ya rike ruwan fa nafa Allahu bihan nas sai Allah ya amfanar da mutane da wannan ruwan da ke kan wannan wannan hakon fasha- eh, fasharibu minha wa saqaw wa zara'u sai su sha wannan ruwan su kuma shayar kuma su yi noma da wannan ruwa cewa asaba ta'ifatan kuma wannan ruwan sai ya fada kuma yana fada akan wani guri shi kuma minha ukhra wani guri daban innama hiya qi'an guri ne wanda yake a kwance haka la tumsi kuma an wanda ba ta rike ruwa guri ne wanda baya rike ruwa wala tumbitu kal'an kuma gu- baya wannan baya tsa- tsirrai ba sa ba sa fita gurin guri ne wanda baya da kyau baya da kyau kuma baya rike ruwan fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah yace wannan shine kwatankwacin wanda ya ya- yake da fiqhu ya samu fiqhu na addini sanin addini wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi Allah wannan ya amfane shi kuma abinda Allah ya turo ni da shi wahayin da manzo sallallahu alaihi wasallam da sunnar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ta amfane shi fa'alima wa allama ya sani kuma ya- ya sanar wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'san da kwatankwacin wanda shi kuma wannan kai bai ba- bai bashi ma wani muhimmanci ba, yana ga duk shirme ne ake wa lam yaqbal huda Allah bai karbi shari'a Allah ba alladhi ursiltu bihi wanda aka aka aiko ni da shi muttafaqun alai faquha bi dammi alqaf qaf ne ana mata damma ala almashhur abisa lugha wadda take mashhura wa qila bi kasriha faqiha in yace faqiha ma lugha ce amma wadda take zama mashhura ita ce faquha ay sara faqihan ya kasance faqihi yace athamin hadisi na takwas an jabir ibn abd an jabir radiyallahu anhuma انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه في روايته من صلى الله عليه وسلم ياتي مثلي مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا kwatankwaci na da ni da ku da shi da al'umma kenan ya ce tamkan mutum ne auka da naran wanda ya hura wuta فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ya kasance wannan kwari kwari wanda in sun ga haske abu wannan eh, da su wannan eh, farash eh, duka kwari dai ne wanda wuta take ja wuta take take ja Eh, wannan yaqana fiha mal- malam bata ta yake ce mai da da Hausa ko aku- ban san su malamin su tana yawa suna gaya mai wani suna wato ya ƙana fiha in suka ga wannan hasken hasken sai ya ja sai su zo su haɗa cikin cikin wannan wannan hasken a cikin wannan wutar Eh, saboda hasken sai su haɗa cikin zahin su kone ya ƙana fiha wa huwa eh, wa huwa yadhubbuhunna anha shi kuma shi wanda ya wanda yake wannan kinnan eh mutunan nan wanda ya hura wuta shi ko yana yana kore su daga wannan wutai yace wa ana akhilun bi hujazikum anin nar yace ni kuma ni abun ga ina rike da hujus shine nan abun wandan ku daga nan ba a san haka mutun daga nan baya baya saurin kociya shi yasa police yana son ka koce wata tana yake kawa ka sun san inda ya kawata a kawa to kama annabi yana kama mutane ne sallallahu alaihi wasallam daga kasu abin da kasu hada cikin wannan wutai su kuma suna tahiya da karhi suna kowa yana son ya kubci ya je hada saboda dan hasken da ake gani di bayan da misalin da annabi ya bada Eh, mutum sai ya ga kama wannan bid'a wannan saban Allah da ake jin daɗi ne sai kama wannan hasken da mutum yake gani shi ko hasken yin abin halakar da shi zai Eh, hakikanin shi wuta ce ya ce wa antum ta wa ana akhilan bi hujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi ko kuma kuna kokarin kubciya daga hannuna rawahu muslim muslim ya rawaito shi aljanadu nahwu aljarat kwari ne wanda kamar wannan hwara wal farash hada huwa al-ma'ruf alladhi yaqa'u fi an-nar wanda yake auka mauta wal hujaz jam'u hujza wa hiya ma'aqidul izar was sarawil shine gurin daure wando wayan daure wando ko izar التاسع أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع منذ صلى الله عليه وسلم وأن سنة مهجورة wadda an kaura ce mata manzo sai ta kallon shi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da sude yatsu idan mutum ya ci abinci saboda bai san a cikin wani abincin shi albarka yake ba tana yawa mai albarka shine wanda ke cikin yatsun wannan nashi sannan bincike ya nuna cewa jikin yatsun akwai wasu sinadarai wanda suke taimakawa wajen wajen abin ga nike abincin akwai wani abokin wannan gini a shi wannan dole ne sai a yi wannan in yi ta abincin ka diba kwana kama an wanke za ka yi inda muka ta yi restoran muka ci abinci da ke kasancin abinci diwa ake zuwa in kuka sai shinkafa nan aka zubo sai ka ga mutum goma suna iya cin ta inda ya bar sa kama ba ma lissafa ta ita to shine an muka abin ga sai ce leda sai mi za a yi da leda ya ce abincin shi zai sai yana da abinci zai ce gaba ya sai wani abinci sai su kawo a san bangalai ne galibi mutanen bangladesh ne ce a ya ce kudin shi ne ko kudin shi ne shine in ya zo sandwich daga sun a bangalayin za su yi sandi sai su yanke saman nan protein suke yanke sai su abin jiha ta ce sabo yanka sabo naka ne kanka ba na shi ya ce ya ce lash ya ce haza tabzir ya ce wannan tabziri ne ya ce ma fi tabzir ya ce haza yadda haiwan ya ce wai dabbobi za a kai ma ba tabdir ba ne ya ce an tafi bangladesh haiwa ne a kulhus ya ce dabba wai tana cin burodi ya ce dabba ciyawa take cewa ba burodi ba ce yanka sabo kawai ya ce a tasa amar bi ra'aqil asabi yana umarni da wannan sude wannan yatsu was safha da kuma kwano wa qala innakum la tadruna fi ayi hal baraka ke ba kusan a cikin wani abincin na kuma ne albarkar take ba tana wa mutum ya bar albarka albarka a cikin yatsun shi ya je ya wanki rawahu muslim wancan wanda ya wanda ya cin tana babu albarka a cikin shi ya je mai wani cuta ko ya zama mai wani abu dama yawa wani magani ne a cikin wannan wanda yake cikin yatsun shi Allahu abun Allahu alam wa fi riwaya cikin wata riwaya lahu ta muslim idza waqa'at luqmatu ahadikum idan lomat ɗayan ku ta faɗi fali akhudha ya dauke ta kai ta wannan ta faɗi kasa shikenan fali akhudha yace ya dauki wannan loma fali yumit ma kana biha min adha ya ce sai ya kawar da abin da ke tattare da wannan loman na wannan wani datti kamar ya fada kan ƙasa inda ya ƙasa kawai ya hudda wajen ƙasai min adha wal yakula ya ce ya ce abin sauran wannan loman nan tashi wala ya da ahli shaytan kai bar ma shaydan wannan wannan loman dan yayi in shaydan yayi kari zai yaƙe shi kamar za ka ciyar da abokin wannan adawar gani ya ce wala yamsa ya dahu bilmindil in ya ida kuma kai ya sa mushuwar ya goge ya goge hannun shi kenan ka Allah kuma kai wanke kai wanke ka hanya ya suɗe wala yamsa ya dahu bilmindil hatta yal'aqa asabi'a har sai in ya suɗe wannan bayan ya suɗe ya shi lokacin yana so ya samun dil ɗin shi ya goge fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi albaraka bai san a cikin wani abincin shi albarkar take ba wa fi riwayat law a cikin wata riwaya ta shi da shi muslim inna shaytana yahduru ahadukum shaydan yana ahadakum yana zuwa wajen ɗayan ku inda kulli shay lokacin da zai kowane abu min sha'ani daga na daga al'amuran shi hatta ya hadurahu inda ta'ami har sai ya zo lokacin da zai ci abinci sai shaidan ya zo ya zamana tare da shi fa iza saqatat min ahadikum al-luqma idan loma ta fada ta kubce wani ta fadi kasa falyumit ma kana biha min adha ya kawar da abin da ke tare da loman nan na dauda fali a kulha ya cin ya ce sauran abin da ke da kai wala ya da ahadis shaytan kai bar ma shaydan wannan wannan abincin wannan duka yana karantar da mu abin ga me yake da suna alkhairin da ke cikin riko da sunna sunna duka abin da ta yi umarni da shi alkhairi ne abin da kuma kaga sunna ta hane mu daga gare shi barin shi shine alkhairi a gare mu العاشر نقوم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموئذة منذ صلى الله عليه وسلم يا تسيا تكمو يا منا وأزي وأزي شيني وأزي يا شابن بند كراتو وأزي شيني أبن دا زي تادا زكا تادا قبرتي أمام بيا أثر إنشي yana wuciya ne tare da tare da wa'azin eh yana halkar da kai ya zaburar da kai amma idan idan babu karatu in shekara nawa za a yi galibi mutum baya baya barin wani abu tare da mutum amma karantarwa ita take sanya abun ga ita take barin asar wanda zai tabbata a tare da mutum shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda hadisin Anas ya gabata ya tahawwaluna bil mau'iza makhafata sa'amata alaina sa'amati alaina ba ko da yaushe annabi yake wa'azi ba kamar yadda Anas ya ce shi a sati so guda yake ra alhamis kawai yake musu wa'azi sai daya daga cikin wannan abu na abu alman daya daga cikin tabi'ai yace ai wannan yanda suke jin dadin wa'azin nan a rika musu shi kullum Anas ya ce a'a yace a ce manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance yana musu yana musu saboda baya son su kosa amma ka karantarwa shi annabi ko da yaushe cikin karantarwa yake eh amma wa'azi so guda yake musu saboda wa'azi shi yake yake sanya yake harzuka mutun ya sama mutun ya tada mutun daga daga barci amma yanzu bayan ya tashi daga barcin menene zai abun ga abin da zai tarbiyantar da shi akan akan karantarwa addini shine karantarwa فقال يتي أيها الناس أيها الناس خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أذن شيء أنا هارا دا حمد لله نعم من باب اختصارني بعد كوي دي هارا دا أيها الناس يا هارا ما إيه. يتي إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة وراة غرلة تكو ذات التروك وجن الله حفاة كنا حفاة معنا وند باس تاكلمي وند كواش وند كواهون سباب تاكلمي وراة kuma babu ba ku da tuhahi zir gurlan loba ma'ana wanda ba su da sallatu kama bada ana awwala khalqin nu'idu ce kamar yanda muka fara halitta haka zamu kuma maida ta wa'adan alaina wannan wa'adi ne wanda muka dora mu kanmu inna kunna fa'ilin kuma lalle mu zamu aikata abin nan da muka dora mu kanmu ala wa inna awwala al-khala'iq yuksa yawm al-qiyamah Ibrahim sallallahu Alaihi wasallam daga cikin bayi mutum na harko wanda za a sanya wa tufahi shine Ibrahim Alaihi salatu wasallam alawa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati ya za zo da wasu mutane daga cikin al'ummata fa yu'khadhu bihim data shimal sai ayi ayi hannun hagun da su duk da kaji an ce shimal to akwai matsala za a yi hannun hagun da su faƙulu ya rab yance ya mahalicci na ashabi wayannan mutane wayannan jama'a ta ce to nan kakka ɗauka ashab wannan yana daga cikin abubuwan da ire-iren abun wannan nasosin da 'yan shiya suke riko da su sai su ce a ai kuma littattafanku akwai akwai kahurtar da sahabban nan nan ba ana nihin ba ashabu ba ana nihin sahabban shi ba mutanen shi wanda wanda suke cikin al'ummar shi wanda yake gane su ta alwala akwai munafikai akwai wannan wanda suka zo daga bayan shi da mi annabi yake gane al'ummar shi da alwala inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu kenan in ya ga wannan alamomin ne zai zai gane da cewa wannan jama'a ce ta al'ummar shi in aka ce ashab ba ba ko da yaushe ana nihin sahabbai bane ba annabi an ce ma mushrikai an ce sahibukum an ce annabi an ce ma an ce annabi sahibukum ma bi sahibukum min jinna ya sahibai sijin yanan ba dole bane kasance ana nihi da shi sahabbai ba yace fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak sai a ce kai baka san abin da suka abin da suka tsara suka wannan fara ba bayan ka ba fa aqulu kama qala al-abd salih sai in ce kamar yanda ba wannan nagari ba wannan nagari yace shine wa Isa alaihi salatu wassalam kenan kaga shi ma bawa ne na abin da kuma yana cikin bayi nagari wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na kasance mai shaida a gare su ko a kansu lokacin da na kasance tare da su amma bayan ka karɓi raina ban san abin da abin da suka aikata ba ila qaulihi al-aziz al-aziz al-hakim fa yuqalu li sai a ce da ni إنهم لم يز... لم يزالوا مرتدين على أعقاب... أعقابهم منذ فارقتهم بس كسنتي وانا بس غشي بسنا ما سر الداب وانا باين كبا تن لوكتن دكا كبرس كربرس متفق عليه غرلا wannan kaga yana gwada khuturar khuturar bid'a bid'a wannan bid'a ita ta kai su ga ga wannan غرلا أي غير مختونين سوني وان دباس دا كاتيا الحادي عشر حديثي نشاء لها أه؟ أه؟ يا أكن حودني كما يندى ينديزو أنا أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عبد الله بن مغفل shi roto na hadisin kala ya ce na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya yi hani anil khadfi da ya hana a yi wannan khadf shi ne mutum ya ɗau ɗan wannan dutse ya ɗora kan wartin shi sai ya rika haka yana ɗauka yana haka me ake ce mai da hausa a ƙaɓalle da da nihin ko da wani nihi ne ko abin ga duk yanda aka yi ko da wannan mutum da mutum ya sa dai wannan akan harshen shi ya abin ga eh gashi nan zai faɗi illan yace innahu wa qala yace innahu la yaqtulu as-sayt yace wannan baya kashe wannan dabba farauta ka taɓa gani da haka a kashe ayo farauta eh eh wala yankau adu wannan kuma baya cutar da abokan gaba kamar da can da aka ce a yi a koyi wannan halbi da kibiya shi yana da fa'ida fa'ida shi shine za a iya halbi radda yaƙi ya zo za a wannan za su yi amfani da wannan abin da suka koya amma wannan shi babu wani amfanin da ke gare sai dai ya cutar da kuku wanda kuke nan kusa ya ce wa innahu ya fi ƙaulayin yana wannan ƙwanƙwale ido yana abin ga jin abin ga jiyo ma wani ciwo a idan shi mutum haka ya hada idan ya kai ga idan wani wanda suke tare sai ya ji mai ciwo yana iya hwasa mai ido ma wa yaksiru sin yana iya kuma karya mashi haƙori yana ko ya ji mashi ciwo a wani a wani abun da a wani guri muttafaqun alai wa fi riwayatin a cikin wata riwaya anna qariban ibn mughaffal wani dan uwan ibn mughaffal khadafa yayi khadaf din nan fa nahahu sai ibn mughaffal ya hana shi وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف يأتي منذ صلى الله عليه وسلم يهنى إن خذف وقال إنها لا تسير سيرا يأتي بيع هروتا أبو هروتا ثم آدى sai wannan dai mutumin ya ci gaba da yi faƙala sai abdullahi bin magafala ce uhaddithuka ina baka labari annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu ya manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana khadf din nan thumma utta takhdif kuma ka komo hallo kana yi yace la ukallimuka abadan yace banna sake banna sake ma magana wannan yana gwada yanda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suke da kishin sunna ta manzo alaihi salatu wassalam وعن أبس بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يتناقى عمر بن الخطاب ينا سنبنتر حجر الأسود يعني الأسود ويقول ينا تشوى إني أعلم يتلل لي ناسا ناسا تشوى أنك حجر تشوى كيدي دوسيني ما تنفع ولا تضر بكا أنفانر وبكا تشتروه ya ce walaula an yi ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ya ce in ba dan naga annabi alaihi salatu wasallam yana sumbata ka ba ma qabbaltuka da ban ban sumbance ka ba muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi